نعم
an karɓa da inda hu an na musa da yi inda hu domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa Allah Musa Riko shi Allah mai gaskiya ne ke kan abin su su kansu da suke kare da abin da ya zo da shi eh abin da ya zo da shi ne da yarda ba amma shi sun tabbatar kuma sun yarda da cewa tarihon ne wa'annan gairu ɗauki dina yau eh kuma su ba karyata shi suke yi ba su a tarfiya kar sunan sirri kuma suna ikirari suna faɗa da harshensu da bakinsu sirri da gaskiyar annabi kaunar mutu kanan gauran a kudance wa ikirari kuma ba a wannan ba ta munafunci ba ta wata ce a lau da gaskiya ne amma kawai suna kamar yaudara ne a tabbacin yadda har asali cewa shi ne gaskiya ne domin a kisa an tabbatar da cewa labibu sun taba haduwa da abu jahal a cikin maka a wata hanya ya tsawo sai suka haɗu da yake sha da abu jahal yau kuwa to yanzu ga da da gari sai kai ba kowa na haɗa ka da lata da kusa dan Allah ka gaya mun gaskiya wai Muhammadu abin da ya zo da shi gaskiya ne mai kokariya ne ya duba abu ya duba dama ya ce mata gaskiya abin da zan gaya maka shi ne ai mun tabbatar da muhammadu ne gaskiya ne bai taba abin da yake na damunan sabanin gaskiya ba kawai ne wannan abin da ya zo da shi ne ya yi karo da mu abin da muke so in an yi shi girman mu da zai bi mai abin da ake mana na fadarci da sauransu da amma ko wannan magana ba da gani ce kai muka yi kan ce ta magana da ta fita mun ke ta fita to ka san nura ne na faɗa ba da in ya ta yi ta a cikin maka ce to na tabbatar ma da cewa duk za mu rasa kowa kowa zai gudu wurin ta wannan masu yawa sun tabbatar da wannan shi ne wannan tarbiyyar zai yi ɗaukar wani tsada tabbata haka yi sun san me gaskiya ne kai kamu samuna wani kaunar duwatsu al'amina hakanan ma sun kasance tun kafin ma a yi ko allawa da yi salatu salamu da sala za mu sunan ta ke al'ami al'amina kalma ce ta larabci ana nufin cewa wanda yake abutacce abin da ake so na kada ya talwanta to in an ba mutum aka ba shi yadda aka ba shi haka aka yi a karshe ne al'ami to haka kuma an zaba domin ko kuɗi ka bashi da tsauri yadda ka tsauri in ka zo za ka kafa a haka za ka kai shi ba za a sake mata sabon tsauri ba ba kuma za a sake mata abin da aka zuwa abin a haka za a al'adu a same shi ko lokacin da zai yi hijira ai ka ga akwai kayayyakin jama'a da suka kawo a jiya ko yau saboda suna da yaƙinin amini yi imani da shi ba amma kullum su da aduna suna jin tsoron abin da zai tafiya su sai su kawo wurinsa amma ya ce a zuwa boka Allah sai a wanda bai na kai amma kuma za su kawo abin da ya fi tsada abin da suka fi so sai su kawo wata ajiya lokacin da za a yi ya kaga ai ya kira wata yin na abi ya zauna da shi ya nuna masa wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne duka zai je ba shi ke ana da kai gobe duka ba ba su in ka zama ba kowa na shi to ka zo ka same a madina saboda ta ba da amince ke
قد فعل هذا التقرير استثمارا لنفسه بسبب بكسره kada fa a hada ta dari wannan tabbatarwar da su inda suke yi kaulan wani tsara ko kuma wannan tabbatarwa da Allah yake yi wa annabi na ba shi hakuri da tasiriya da tsafa ne ke ba ko yau wace ya ture ko yanzuwa da nasihi ko wato kai matuƙa da yake ciki na bakin ciki yanzu su mata da karfi da aka danganta mata da ƙarya ne sai ta tura wani in su ba ko kamar jijiya ce wata take in dai ka balle to jini ba zai taɓa tsayawa ba sai sai sai mutum ya rasu sai ta tura wannan abu ta ba annaba abu Allah ya ba annaba abu ke
ثم جعل الذنب sun kan يتيم bayan Allah ya kore wancan zargi da cewa annabi sai kuma ya sanya shi kansa zargin lahu gare su إيه له بتسميته مجاهدين بالدين sai ya saboda Allah ya ambace su a cikin ayar da ya ce jahilina suna ne da wato umarni saboda kan ne girman kai shi ne jahilina ka san gaskiya gaskiya ce ga ta a fili ka sani amma kiri da mu zo kiri shi ne jahar mai mai hatsarin ka kauce mutum ya ke yin gaskiya bayan ya san gaskiya din duk da sun ce saboda ne ya karya ba kuma shi ne karya ne to ni saboda su karba ba sun zama jari ne ka ga su fata ɗaya ke nan mummuna na sa su ko da alimi na kuma sun zama su masu zaɗin da kansu da kin bin gaskiya
فقال تعالى shi ka ayar Allah ya ce ولكن الظالمين بآيات الله yadda hajjuna ko فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يكذبون su kawai suna da tunanin karkar jini kan kin bin ayoyin Allah da karo sun sun mata saurin kai.
وحاشاه من الوصف Allah ya tsarkake shi wa hashahu wane mutum min alwasani a ce wai an sawa a nan wani aibi aibi ko wani iri ne hashahu lahu Allah ya kare shi ga wani.
وتوقفه بمحاجرته Yan wakar wakahu في الآية kuma ya rataya musu girma adalci ko da tashin kayan yanci girman kai ne kawai bisa ga jibin ayi saboda suna kai ta ayoyi ba don komai ba ne ba suke kai ta kawai don girman kai ne
وحقيقة الظلم da kuma wannan shi ne cikakken zalunta kai ka san gaskiya gaskiya ce kowa ya san gaskiya ce amma ka ibi to shi ne ƙarshen zalunta kai
إذ الجهل إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره zai yi battara walakin na zalimi na ayatun da ya ji haruna dinna sai ce ita ya halaru sai ce ina ma ya kuma man kalmar shaya ai jihar yana kasancewa ga wanda ya san abu sun ma an kara hukumu sai ya inkararsa ya ce ba haka ba ya san gaskiya ne amma sai sai kawai saboda girman kai sai ya ce ba haka ba shi ne jihada قوله kamar تعالى yadda Allah ya faɗa wa ta'ala وجهدوا بها وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وقولا وجاهدوا بها idan suka yi girman kai suka yi kare kayan hanci saboda suna nuna binkita wastaikanu ma anfusahum ga shi kuma zuciyarsu su kansu tabbatar da abin gaskiya ne amma kawai zulman wa uluwa don zalunci da kuma girman kai sai ya sa suka yi wannan nabarin
ثم أزاه وأنتم وعادته بما ذكره sun ma'azahu sannan kuma bayan duk wannan ma dai Allah madaukakin sarki azahu sai ya ba shi hakuri ko wa alata ya mata inati shi ne ta shirya din kuma da karahu da abin da ya ambata ubangiji din amma kabila hu ko da abin da yake kafin wannan aya ko wa alata hu bai nasari ko bai kuma ya ba shi haƙuri sannan yi wata alƙawarin nasara idan ka damu sha Allah da abin da suke faɗa ina kai za ka yi nasara Eh, بقوله تعالى a ina Allah ya faɗi wannan inda Allah ya ce
ولقد كذبت رسل yin ƙarfare ka ko آية yawwa to kaga da aka faɗi wannan sai aka ce wa da ƙarfi ko su da ko ko su da musulmin ƙarfare ka ai abin da yake faruwa ya rasu da idan sun karyata ta ba kai ne na farko ba dama can annabawa duk da na aiko ma su ma haka aka yi musu su ma karka aka suka zo aka ce aka karyata su amma kuma a ƙarshe ne ya faru ai mun ba ka labarin su ko da wanda muka gani da su a cikin ruwa ko da waɗanda ko muka nutsar da su a ƙarƙashin ƙasa da wanda muka abin duka wannan mun ba ka labarin cewa sun yi an annabawan su sun faɗi gaskiya sun faɗi risala amma mutanen su su ce karya to a ƙarshe waye ne na tara na bayan da ya ci kai mutanen da to kai ma ka yi haƙuri za ka ga yadda za mu yi da su ka yi haƙuri Allah ya kai mu bada za ka ga yadda za a yi da su na
kamar ƙara'a la yujunaka akwai kan wata kira'a kira'a da ta zo wajen farra'i da kisa'i su abin da suka ce ta wajen kwaɗin nan mulayi kaske gonaka akwai ta shadi mulayi kaske gonaka to akwai kira'a kuma mulayi kaske gonaka babu wannan ta shadi ne shi ne ce to kuma kira'a wanda ya karanta wannan kira'a ta layi kaske gonaka ba ta ƙaryata ta shi ne duk da habibi a cikin wannan shaddar da aka yi فمعناه لا يجوزك كاذبا kayan juna da kariyar ba za su taɓa samu su taɓa samun ka kayan karya ba kuma ballantana nan gaba ma ba za su kare ka kayan karya ba shi ne fassarar la ya fi mona an ba ku da shi ne وقال الحراء والكسائي malam farra'u da isra'i malaman yuba da su ake dogara kalmar larabci da aka zo inda su suka ce ma'anar takara to kawai an da kamar da nan ba ce buhari ya rawaito kaza ko a kariya ta kashe kuka ce maliku ya ce kaza to an gama magana ko ne magana kasa larabci ne aka ce farra'u to an gama ko in aka zo harkar na'au da imiranin da aka ce kisari da domin waɗannan an gama magana da shi wannan malam farra waɗanda malamai suna cewa kusan kalmar larabci kafin da ya haɗa shi duka bayan kalmomin larabci ya haɗa shi kafin ta da shi malam farra ba shi sa duk inda za ka ga an kafa hujja a kan ma'anar kalma in dai aka ce farra da za ka ga duk wanda za a kawo sai an fara kawo ya gama magana ga shi sai a ce ba za mu yi da abin da ce to shi ne mu kafa na to shi kuma zai yi bayani in ka karanta la ya karbi gonaka babu ta shi ne ne ne ba ta ta لا يقولون انك كاذب haka ne abin da yake kai ba za su taɓa cewa ba la ya ƙulu shi ya yi amfani da fiye bukari da can tun kana yaro ba ce ka yi karya ba to yanzu ma har nan da har duniya ta tashi la ya ƙulu Allah ba zai taɓa ba da dawa da ce karya ne ba sai dai su ce abin da ka zo shi ne ba yadda ba shi ne ma'ana la ya ƙulu istibara ke har abada za su za su faɗi wannan kalmar kan kawa
وقيل لا يحجون على كذبك wakila wasu malamu suka farka da cewa ai la ya hada biyuna alakar da duka ba za su samu kofar da za su kafa dalili a wuta ƙaryar ta ba ko ba duk abin da za ka faɗa na gaskiya idan mutum baya so to sai zai iya waiwaya a baya sai waiwaya a baya idan ya ƙarƙashe kan ya taimake shi ya gano baya ka taɓa yin wani kuskure da ya kurabu da shi lokaci kaza ma ya kaza da kaza da shi ko yanzu ma kenan a zai haɗari to wannan zai haɗari juna da har zan ga ba za su samu a baya ba wannan sanannen gaba kuma su kafa hujja da abin da ya faru a baya la ولا يثبتون ya fi ba kuma za su tabbatar da ƙarya ta kowace hanya a kan kawa ko ta hanyar hankali ko ta hanyar tarihi a ce sun kana yaro sun tabbatar abin da kake yawa ga abin da duk ba za su iya tabbatar da wannan ba
ومن قرأ بالتشديد wanda kuma ya karanta fa inna la yukadzibunaka shi ne da shi فأناه ومعناه لا يحجونك بالكذب to la yajibunaka ila al-kadhib wa la tadangantaka zuwa ƙarya ba مرتب على التمنع او ذلك الى كمان ماشي على رشي وحيدا قوة سريعة سريعة لا رشي وعلى سريعة سريعة هنا لولاك او وعياك تتغير الرسولة او كلمة هي كتاب عشرة انت في فرنسي فرنسي في كتاب محترم ولا رشي يلا تكلموني وصل عشرة وصل هذا kuma kowace ma'anar da take ba ba ta wanda take ba ta saboda wadata gara
وقيل لا يأكلون za ta ci duna ka ji baka wakila wasu fassara ko da aka yi aka ce la ya suke nuna kalibota ba sa kuma cewa ba su a kan tsakon wato kare baka ce da suka ce a ransu da mutum ba yi kwada tsaunar da shi ta kada da aka kare shi daga shi sai shi ga kamar ce ce wallahi ma kana muhammadu ko in kafin to shi ne la ya suke nuna da kamar wallahi ko na
wanda ma wanda ma mu kira ni a sai ke yi yana daga cikin abin da ka ambata na wasa da isin rasul ke bace ke bace da Allah ya yi masa shi shi kada yi ba kowa ba
Alhamdulillah da kuma ta'ala wato nagarta a wurin bin Allah domin yana daga cikin abin da ake bace annabi da shi ne cewa Allah madaukakin sarki a tsawa da ni alhamdiya ya yi zance da dukkanin an- annabawa ya kamata da sunayensu kowanne zo da kira sunansa haka na Allah ya ce ya adam usman anta wa zawjika janna ko ya nuhu bi salami ko ya ibrahim ko ya musa ko ya dauda eh ya isa ko ya zakariya ya yahya ko gudan ta ko wanne an ambaci sunan sa ya wani ya wani ko eh, to menene shi aka ke bace shi annabi amma Allah amma Allah wani ya haɗa buwa me yi zance haka yadda ya wannan kira ba to me yi zance da ya ɗoya abin da da'i ba ta kira kai ba sai dai a ce ya ayyuwa rasulu lallai ma'u ko ma'u da ya ilaika ya ayyuwa da biyu kai da lahu ya ayyuwa da biyu ya ayyuwa da biyu wannan yana daga ciki wace ke wace da Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wa salam wanda duk kuma zo da kira na ba da sunan su zai kira shi da kuma harfin da gari amma shi annabi sai dai a yi masa kara saboda ana jin nauyinsa Allah zai kira shi da wannan sukobi zai tsarka baya. Allah wani zai iya cewa وأي أي الإنسان شيء محمد رسول الله هو وما محمد هو إلى رسول الله هو إيه لو لا لا مشي حقهما هاي الإنسان أمر أول ما Thank you. babu magana a harshen larabci kala biyu ce babu ta uku na farko ne ko ne zama to inshari ko kuma ya zama to abu inshari shi ne wani nau'i da yake ya shafi wasu abubuwa guda takwas a larabci shi kuma habar wasu abubuwa kwaya biyu ya ɗauka da ranar habarin da irin wanda suke kuma wani ɓangaren su amma sai suka ce idan kuka lura su cikin da aka kira sunan annabawa a ɓangaren isha'i aka kira wasu shi kuma inda aka kira sunan annaba ne sanar ko sanar a ɓangaren hawa aka kira wasu saboda ka faɗa rabi wanda ya san larabci ya san martabar hawa ya san kuma martabar wajen isha'i kuma ya san kowane matsayinsa in kirawo a wancan ya san iya matsayinsa in an kirawo a wannan ya san matsayinsa wannan da aka ce muhammadu rasulullah kai ana ba ku labarin matsayinsa wancan kuma kiransa ake yi ana kiransa kamar karo to ka san wanda zai kirawo ka dole ya zama kusan matsayinsa ko ba haka ba yau wanda zai kirawo ka yau ka zo mai ba da so ba ka tallawa yake amma wannan yana ba ka labari muhammadu rasulullah ya tunan fa ni ne na turo shi ya yarda da shi yi kaza da kaza da kaza sun yi bayani mai tsawo wanda wani mahalli ne sai na larabci wanda yake da dogon bayani a kan wani isa suka ce wannan ai ba irin wancan ba ne akwai ma wato daraja da ɗaukaka a ciki wanda daga ta bayanin kalmomin da sauransu ba Allah ya samu gashi
فصل الرابع الفصل الرابع fasali na hudu a cikin wannan babu da awalin da yake bayanin fasali da ɗaukaka da daraja na annabi في قسمه تعالى بقدر قدره bi kasarihi ta'ala a cikin rantsuwar da Allah madaukakin sarki yake yi bisa bi aliyu kadari da girman al'amarin annaba ne salatu wasalam Eh, Allah yana rantsewa da girman annabi da matsayinsa a cikin alƙur'ani to wannan wata wata daraja ce da ake bance annabi shi kansa duk kansa Allah Allah ya taɓa rantsewa da da sunan wani mutum ina annabi shi kadai to ita ma wannan ke tsarkake da malam ya shafa ne da wani قال الله تعالى malam ya wuce da faɗa ana masa cikin sarki لأمرك إنه لفي سقطهم na يأمرون amurka inan da fi sakara cikin ya amurka kare allah yana rantsuwa amurka da matafsiri za su yi bayani a shi na rantse da rayuwarka tabbas su ɗinan da suke kare ta abin da karo da shi a suna ta faɗa ne suna ta tsinuwa ne eh, sun rasa abin kamawa ne kawai girman kai ne ya sa su haka da shi haka.
اتبع هل التفكير في هذا
da ba a halin tafsiri ko dukkan malaman tafsiri manyan manyan su da kan tabari sun yadda da shi a biyu hala a cikin wannan aya Allah muka san rantsuwa ce ba a samu shafi ba wanda ya ce ba rantsuwa ba sun yadda na amurka rantsuwa ce kuma ko a asalin larabci ma zama rantsuwa ce Allah muka sanu min Allah jalla jalaluhu ko ya rantsuwa Allah ya yi mai girma da ruwa ne in muddati hayatu ma eh da da matukar mudda iya rayuwar annabi Allah ya rantse ta alaihi salatu wassalam ko
وأصله جوف العين إلى الأمور ila umur ko wa asluhu yaqulu hasana rabbikuma wa ujuru bayan hasana wa asluhu asalin da amurka ko da am am ainihin ta gaba ta haka yanzu da amurka amma asalin lura larabci da umurka ya kamata al'umru rayuwa ke ko ne ta ce al'umru ko yau rayuwa ke amma ko يشير وأكل وأكل الكلمة الأمور ضرب العين إذا أي عين أي متى رفع أما الرسول إلى آية فتحة يريد بيان من الأمور يشير أدلة الأمور يشير فلولا يرى ولكنها فتحت alharin a nan cikin ayar an mata fata da am an fata a yi da fata a kai mata ne ba wata asali yadda aka sani a larabci ko ba sai aka yi mata fata a nan ita ce ne isa مالي ne ya malam ya ce ka tare da shi ta imani saboda yawan yawan am- yawan amfani da fata a din a kan wannan hatta duniya aka kare aka bar ta ta zama ta halatta in kai rufa ta halatta da mu adadi idan kai fata ya halatta saboda yawan amfani da fata a rin a kanta shi ne shi ita tare da shi cewa saboda ana yawan yin amfani da fata a rin a ce amurka
ومعناه ma'anar da ya zo da fata وبذلك ya muhammad sallallahu alaihi wasallam na rantse da wanzuwarka shi ne ma'anarsa wanda na rantse da wanzuwarka kenan ya muhammad sallallahu alaihi wasallam وقيل وأنشك وأنشك a wani tafsirin kuma aka ce wai an shika na rantsi da dai rayuwarka ta zo al'umru rayuwa al'aishu rayuwa amma shi da bala'ari ne ya zama gwamnati aishi da umara mu ne ba mu shi ko sai dai mu ce mu gudu rayuwa mu وقيل وحياتك eh, haka nan hayatuka al'umru al'aishu al'ayatu duk ma'anar da ta biya ne a ba'uka
وهذه نهاية التعليم domin hakan da shi hawa ke yi ce ta gada za ka lura wannan to ita ce ba ƙarshen girmamawa a rike da kai a rike da rayuwarka ai ƙarshen girmamawa ke an girmama ka وغاية البر والتشكيل da kuma cire ƙarshen wato aljabar kenan biyayya cikakken wa Allah biyayya wata shari'a da cikakken girma girmama Allah ba da salatu wasalam
قال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullahi bin Abbas Allah ya kare ya kare kan mahaifin mace ya ce ما خلق الله تعالى وماذا وما لك الله تعالى ألا بهذه كل وما زرع بسامة ولا أبوة وما برع بكت ولوليبة أكرم ليه ولوليك تكتشن جرما أقول ألا وانتي كي كمان على محمد صلى الله عليه وسلم
وما سمعت الله تعالى أحكم دعائتي حياتي أحد غيره إلا بس وما تجيك الله تعالى yake ban taɓa ji a wani wuri Allah ya ambaci ya fi wato ko da ya ran ya yi rantsuwa da rayuwar wani mutum ba ya yi rahuwar da wani Allah ban taɓa ji ba ko a saura ko a Najeriya ko a Musa ko a Dubu Ibrahima ce bai taɓa yin wannan kuma bai taɓa ji a labari ko a wani magana na malamai ko da malamai Yahudawa ne cewa cewa Allah ya yi rantsuwa da rayuwar wani ɗan adam ban da annabi ba wannan kai ai ya yi girmamawa
وقال أبو الجوزاء abu da zai babban malamin nan ya ce ما أحكم الله تعالى بحياة أحد zai ma masa da zama shi ma ya yi fassara irin da ibn abbas ya ce Allah madaukakin sarki bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani ɗan adam ba in ban da annabi alaihi salatu wasalam لأنه أكرم البرية shi da abin da ya ce da wuri mai isa saboda dukkanin halitta babu wanda ya kai darajar annabi gaba ɗaya inda ku a wurin Allah.
وقال تعالى Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wata aya ياسين والقرآن الحكيم ya faɗi wanda ya ce wa Qur'ani a aya ko ina zuwa ƙarshen aya.
اختلف المفسرون معنى ياسين Inda lafin mufassirona malaman tafsiri sun tsara wa juna sani bi ma'ana ya fi me ake nufi da ya fi dinnan. على أقوال أو سادات السفة الجامعة هو النور فإيسيا والولد أظن ألا يمسح الآن بغير معنى سيارة
فحكى أبو محمد المكي دائرة الشيخ فسر الشيء أبو محمد المكي يا حكيته أنه روي عنه سوى الأمر وسلم روي عن رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نتكلم أنه قال لا نتكلم ياتي لي عند ربي عشرة أسماء an rawaito cewa manzala ya ce ni na gare ni inda rabi a wurin ubangiji na a sharafu asma'i ina da sunaye goma da suke wurin allah madaukakin sarki
ذكر منها Eh, yana daga cikin wanda annabin ya faɗa daga ciki ko waɗannan ya ce an da ɗaha ya ɗaha ma an zanna a yakan ƙur'an ko kalmar ɗaha wa ya fi ya ce ikimani da إسماعيل له sunayen annabi ya fi sunayen annabi ba ha sunan annabi malam makiri shi ya kai to haka وحكى أبو عبد الرحمن السلمي haka nan ma abu abdurrahman sulami shi ma ya hakaito عن جعفر shi kuma الشافعي ya karɓo daga jafar sari jika ke da shari'i
أنه أراد يا يا يا يا أي لأنه أراد أي شيء تولى الآية وشيء الأمر أراد أن يكتب ويا سيد يا سي معنى يا سيد هو يا شفاء يحييا ya inkaru Eh, ya fi ma'anar a ya inkaru ya kai wannan mutum arada muhammad kai yana da mufassara shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala huwa qasamun Eh, kuma ibn abbas ya ce wannan da kake gari ya ce rantsuwa ce allah yana rantsuwa ne
وهو آه، وهو من أسماء الله تعالى Eh, saboda yana daga cikin sunayen allah madaukakin sarki sunayen annabi ne kuma sunan allah madaukakin sarki kuma rantsuwa ce Eh, rantsuwa ce da sunan annabi ibn abbas
وقال الزجاج Malam da fara bayan ce, inda an fara ma'ana ko ma'anar wannan ya ce, يا an محمد samu ka ce ya Muhammad ne.
وقيل يا Ko رجل kuma wasu suka ce ya Rabi.
وقيل يا إنسان Ai, wata fata an ce ya Isa ne.
وعن
Annabiya ce ko? Eh, An zama da shi ma dai daga ayyukan ayyukan annabiya ne. Ya ya a ya Muhammad.
أيامه وعن كعب Eh, An karɓo da ka'abul akhbari.
ياسين كلام كما الله تعالى shi به ma ya ce ai ga sun rantsuwa ce da Allah ya rantse da ita da ita wannan kalma قبل أن يخلق السماء والأرض na tun kafin القرآن tun kafin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu bi alfai da shekara dubu biyu في Allah ya ambaci wannan ya sun ce ya rantse da da sunan Allah da ya salatu wa sallam يا محمد إنك المرسلين ya mu'annaka da minal mursalin ko ya shi wa qur'ana innaka da minal mursalin na ثم قال نعم الذي يشيء والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نعم
فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم to idan aka kaddara cewa ita ya cin dinna yana da cikin sunayen annabi alaihi salatu wassalam فحق fi annahu qasamu ko ya tabbata cewa bayan an an kaddara cewa sunan annabi ne ko ya tabbata cewa annahu qasamu shi rantsuwa ne kuma to ko kana da ilimin da ta'ala to kun ka haka ne sai ka san akwai wani girmama ta musamman ke ilimin da ta'ala yana da cikin manyan wani girmamawa da ذلك Allah ne الجمع da abin da ya gabata ويؤكد فيه القسم Eh, abin da ya tabbatar maka cewa akwai rantsuwa a wannan gurin shi ne ma yi a kilibi ya da abin da ya tabbatar da wannan rantsuwar aka kula da su da amara a rai ko abin da ya tabbatar ma da wannan rantsuwar to akwai wata rantsuwar a gaba da aka tura a kanta
وإن كان بمعنى النداء eh ko da ne ta zo a ma'anar da da'i ne فقد جاء قسم da ai dai wani rantsuwar ta zo bayan wannan da da'i بعده eh bayan wannan da da'i لتحقيق ورسالة yadda ake risalar don ayyukan na rantsuwar ne don a tabbatar da risalar annabi والشهادة kuma da shahada a yi mata shaida ke بالجانب da shiriyar ta a shirye da kuma na shiryawa.
أقسم الله تعالى باسمه Eh, Allah ya rantse da sunan annabi da باسمه sunansa sunan Allah Allah ya rantse da sunansa وكتابه ya kuma rantse da littafinsa
أنه لمن أرسل liman da mursali ko ya ce a tabbatar kasan rantsuwa ce wani ƙwar'anin hakimi ita ma rantsuwa ce da ya alamar rantsuwa ba mu kasan wani ƙwar'an wani ƙwar'an wani wani kasan rantsuwa yau ke nan a gabi ke nan ko in na ga yamilan mursali na ma da ce ita ma rantsuwa ce Allah ya rantse da da cewa kai tsirrin kuka cikin makare shi ne na abin da yake faɗa ke
وعلى صراط المستقيم yana kan tafarki rigatacce mai kake من
da إيمان imaninsa أي طريق na shi ne ai hanya ce wannan shirya wannan tarihin da suka yi na ɗin zahiwa da yi babu karkata a gare shi ba a samu samun kasa ko babu kiwo da karkata ke wala ujura wala an haƙƙi kuma babu karkacewa da wani gaskiya abin da yake cikin sa gaskiya ne duk abin da ya zo da shi gaskiya ne shi sa a ce da shi kuma ya ɗan gaskiya alam na kashu malam da ƙarfi ma ya yi fasara lam yusurin lahu ta'ala li ahadin an biyaki Allah bai taɓa rantsuwa da ɗaya daga cikin annabawansa ba yin ɗaya risala da risalar ta ya rantsi في كتابه a cikin littafinsa إلا له ba sai sai dai gare shi sai shi kaɗai annaba alaihi salatu wasalam
وكيل من تعليمه eh to wannan ko yana daga cikin girmamawa da darajar annabi وتمجيد فيه da kuma sake girmama shi ɗin ne على تقديره Eh, idan an yi tawilin fassara من قال إنه ياسين idan idan idan yana yasin to ba ku tawi amma idan kuma ka ce ga sai ina ana nufin ya tsayi no to an yi tawili ne to kuma kan akai shi ne ala tawi da man kala inda ya tsayi to ba yi ko ko haka ne ma to bai girma ma
ما فيه a cikin sa وقد قال صلى الله عليه وسلم amma da zai kafa hujja in ma kun ce ya sayi ne to ai girmama wace domin annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa a hadisi أنا سيد ولد آدم ونفرع ke ya faɗa ne shi an sayi da wani da adam duk wanda yake ɗan adam duk gaba ɗaya ko har shi ma annabi adam alaihi salatu wasalam na Allah shi ne kabilu ko wala fahar amma ba ina faɗa ba da mai alfahari ko ba yau na'am
قال تعالى Allah maɗauki gaskiya faɗa a wata aya لا أقسم بهذا البلد وعن تكليف Ibn بهذا Hazar البلد Balad ko na
إلى ne za a fassara malam ya ce an an sa an fassara wannan aya لا أقسم به ai ba zan yi rantsuwa da shi ba إذا لم تكن فيه ba zan taɓa rantsuwa da wannan wannan zarin ba zan taɓa rantsuwa da shi ba idan ba a cikin na da ran ka kuɗi in da ba ka cikin ka ba za ka rantsi ba kuma ba da wuri ka ne in wasu kamun zama ba zan tsara rantsi ba da shi ba هذا القرآن إلا أخي لا أقسم أنت ولا لا أقسم هذا البلد عن مكياتي تسبه إلى أن تجد أنت لا أقسم هذا البلد babu shi ne ma da maka ya ce dan kana cikin maka na nake da maka albarkacin ka ta ci duk da ka ga ci kamuna ba za a tsara jin na nake da ita ba nan darajar na ce da ita ka tafi da kayan da ka kai wa mutum
أركاب المسكين malam baki babban malam da shi ya kai ta wannan tafiyar وقيل mai a wata fassara aka ce لا زائدة la uqsimu la uqsimu la wai za ila shi la za ila shi ko shi ne la za ila shi ai kawai kamar ka ce uqsimu ne kai in in aka ce la uqsimu ba za yi rantsuwa ba ko to ba haka ba ake yi ba saboda na lafiya shi ranar da ta kai daɗin za'iya ce duk da cewa da sun yi magana a cikin wani akwai za'iya ko ba za'iya idan yi dogayen maganganu sosai amma dai malam da fasara na kawai abin da ya ce mana na za'iya ce kuma aka tsaya ya haka na za'iya ce ai a kusin mubi ai ina rantsuwa da wannan garin وأنت به domin يا saboda kai ya muhammadu kana shi
حلال ya zama halal a gare ka ya ya rasulan lafi أو حل لك ko kuma ya zama tsowa to madaurin ka ne ما ai ta maka فعلت ko maka ai Allah ya haramta a yake da ko Allah ya haramta a yi ne ko ina ya haramta a yi ne amma ya tsananta a kan da mutum ya laifi a cikin maka dukkan gani ke zani da abashi ko haka ba. ya hana a kai a kai ko ko kiyashi ya hana a kai a cikin maka ko sauro ya hana a kashi ko mutum bishiya ko mai ba a cirewa ka ga shi ne haraf da ake ce haraf in ka je za ka ga hukuma ta ta je ta yi iyaka za a nuna maka haihuwa cewa daga nan ka fita da ka daga nan kuma in kai nan ka shiga haraf ba za ka lura a za ka shi sa annabi da ya yi wani da shi ya ce annabi ibrahim ya yi maka addu'a kaza da kaza to ni ma duk abin da ya roƙa Allah na roƙa wa wasu duk abin da ka ka haramta a maka ni ma na haramta shi a maka shi ne nan ake faɗa cewa na rantse da maka dan Allah shi maka kuma kai na ma halatta maka ita shi sa ya yi aka yi kasar maka da ni ko yawwa
حل لك ما فعلت به abin da ka ga dama ma ka yi a cikin masana halatta ma shi ya yi da laka ma ma ku alta ka kai ka ala ta shi amma abu da ka ga ku da yi wannan ne
والمراد بالبلد abin da ake nufi da uku su ne fi hada alfalaji alfalaji wani ake nufi da shi يرجع
inda haƙula هؤلاء a kuma waɗanda suke wannan fassarar da muka faɗa yanzu ana da bambaka
وقال الواقفين malam wasu iri shi kuma a tashi fassara yake cewa ai أين هلك لك في هذا ai muna ganin da rantsuwa na halittu muna rantsuwa na ka gare ka fi hadar balad da wannan gari din الذي شرفته yi makane ka fi وكانك فيه wanda kai ne ma ka ɗaukaka shi ya samu darajar da yake da shi saboda mai yi makane ka fi saboda matsayin da kake cikin sa hayyan Hayyan.
saboda kana cikin sa kana da kai a cikin sa وذكرك haka nan kuma yana nan har yanzu yana samun albarka ميتا ko da ka bar duniya يعني ne ma'ana ko an bar maka الذين to yana da wani aka ce mai ita wani yana da wani ka bar shi ka koma mai
والأول amma ba ta da farko din shi a kai da su ji malam ya shafa أصبح da ce ita ta ke gaya da wannan tarihi shi ne shi ne wancan halittar shi ya yi tasiri na farko ya fi a sabu ya fi daidai wannan tasiri na biyu yana yana da sarrauni لأن السورة مكية Mana ya kafa hujja ya ce abin da yasa na ce wannan rauni ne saboda ai sala'an usulun wakiya ce ba madaniya ba
وما بعده ce kuma abin da ya zo bayan wannan aya يصدقه قوله تعالى yana yana inganta wato abin da ya zo bayan da usulun hada da yana da tabbatar da sha makiya ce shi ne girmin da في hada da هذا a البيان gani an halitta maka kai a wannan gari ونعوه قول ابن أسعد في تفسير قوله haka تعالى nan ma cikin fassara wannan ma an haka yato ina tsari a kan da shi ma ya yi fassara وهذا البلد amini الأمين ko da balad amini me yace قال أم
amma hada Allah قال تعالى ta'ala في كتابه fi hako فيها ai yace ai amma hada Allah ne ya amince da ita kanta ko maka bi muqami saboda muqamin annabi na da ya kasance a ciki وكونه بها eh kuma kasancewar a cikin maka إن كونه amma nuna ai kasancewar a ciki amana ce amana ce da karuwar Allah ko ai su kana eh, kai sun kana duk lokacin da yake cikin ta ko ai da ai Allah ya gaya mana ko da da kuma eh, ya ya ya ya ce ba zai wata azaba ba mutum da kana cikin su shi ne قال تعالى ووالد وما ولد haka nan Allah wata sarki ya ce wa walidin wa ma waladu
من قال أراد آدم huwa abu to wa walidin ko wa walidin wani ko mahaifi ke nan ko wa ma walad da abin da ya haifa to walidin wani ake yi da kuma da wani kace ana da annabi adam in kace annabi adam to amu ya gama kowa da kowa ke ومن قال هو إبراهيم akwai kuma da kace a walidin ana nufin annabi ibrahim saboda shi ne a kan dukkan annabawa duk wani annabi yana yana da farin ciki ya danganta kansa da annabi Ibrahim.
to amma wani da Me to me in mun ji cewa walidin ko ne annabi Adamu ko kuma annabi Ibrahim. To shi ba ma ya da sun wale ne.
فهي إن شاء الله إن شاء الله تعالى إشارة إلى
Wannan ba ana nufin Allah ya so cewa ishara ce wa mawalar sukan ai ana nufin annabi ne a yin salatu wa salam.
فقدم ما
Suratul Qasama. Sallallahu alaihi da wannan ta kunshi rantsuwar da Allah ya yi da shi wato biyo da aini a cikin wurare guda biyu wanda ya yi rantsuwa. Wurare su yi waɗannan ga su nan zai faɗa, eh, da sauran su duka zai faɗa, eh, da kuma na ganin ga shawo mu kari, saura minti ɗaya, goma su yi, na ganin na, to, da mu ƙarasa. وقال قال تعالى تعالى ألا ملك الزكياتي ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب لا فيه ريب فيه نعم ماذا ذيك تعالى To, Kala ibn Abbas بأن عبد الله أن أفضل يبدا هذه الحروف الأقسم هذه الحروف الكاروى أن الحرفين ألف لام ميم سوري الحروف الأخير ألف لام ميم كو إن شاء الله أعلم يرادي ذلك هو وأن الحرفين to أقسم الله تعالى بها to a nan shi abdullahi bin abbas ya mutu fata ya ce ai rantsuwa ce da allah ya yi da su waɗannan harafa
وعنه a wata fasara sai da aka samu da ibn abbas da firma وعن da غيره kuma waɗansu malaman ma dai فيها gairu rani Gairu ne rani.
wata fasara ba wannan ba ba ta ce saboda ma shi ma a wani wurin ya fasara ba da saman na'urar ba Mm.
وقال سعد بن عبد الله
wani abdullahi ko sahar bin abdullahi ya ce to الألف waccan alif هو الله ai تعالى ana nufin allahu ta'ala ce واللام zani kuma me جبريل ana nufin jibrilu والميم jibrilu kuma محمد صلى الله عليه ana وسلم nufin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kwata ce ta malamin sufanci ya mutane da abdullahi sufi babban sufi ne matuƙar gaske kuma yawanci duk tafsirin ka tafsiri ne na hakika tafsiri ne na na sufanci
وحكى وحكى وحكى
eh wannan fassara na ce al'alifu huwa Allah Allah da Jibril Aliyu Muhammad kamar Aliyu ya haɓarci wani amma amma shi kuma da ya haɓarci bai ce ta hada ne ya faɗa ba amma ne asali ta hada ne ya faɗa
وجعل معناه ita ba da ne ya zama su sai ya sa ma'anar shi wannan alif lami din ya ce Allahu anzala jibrila ala muhammad shi kuma ya tabbata
بهذا القرآن لا ريب da فيه wannan qur'anin ba wanda ko alamun wanda ya saba wa daidai ba a cikin وعلى الوجه الأول a waccan fassara ta farko alif ko ɗorar lahu ko lamun jibrilu ne muhammad shi ne wa'alar wajen awwal يحصل ya haɗa ne da ƙasa wannan ya kunshi rantsuwa akwai rantsuwa أن هذا الكتاب حق in ne ina rantsuwa cewa tabbas wannan littafi alƙur'ani ba gaskiya ne لا ريب ba فيه shi da kokonto a ثم فيه من فضيلة الاستراحة ciki sai sun rufi yin bariyatu sannan kuma a cikin haka akwai wata daraja da ɗaukaka kirani ismihi an gwama kirani an gwama ismihi sunan Allah maɗaukakin sarki باسمه yake da sunan da sunan mazana sallallahu alaihi wasallam نحو ما Yana تقدم karanta kamar yadda aka faɗa a can bisa ba a can baya yadda aka faɗa.
وقال ابن عتاق Eh, da تعالى haka nan yi muna ɗaya ma shi ma ya faɗa shi ma ina ɗaya duk tafsirin da yake tafsirin su tafi. Eh, kan ko na a cikin fassarar kalmar abin da Allah ya ce wa Qur'anin da masjidi ya yi fassara fassara irin da su ta sufa ya ke nufi da ka wa Qur'anin masjidi Maka samu mutum wata kalbi a dalili Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da ka ka ka ga ai harafi ne ko malaman tafsiri za su ce maka Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ko kamar da Adam ya ce ai ka ana nufin Allah yana rantsuwa ne da karfin zuciyar Annabi alaihi salatu wasallam حيث حمل الكتاب lokacin da ya kawo shi wannan zancen wani shahada shi ko da mushahada
ولم يؤثر ولا نؤثر ذلك فيه بالنوي الكتابة da mushahada din da ɗaukar nauyin risala lam yu'athir zalika bihi wannan bai gajiyar da annabi ba babban al'amari ne da in ba a keɓance ka ba wahayi ba ba ƙaramin abu ba ne amma saboda keɓanta da daraja na annabi wannan nan ne a cikin bayan ka da yi wani tasiri ya ga gajiyar da shi ba da ulul hali saboda girman darajar annabi wakila huwa ismun lil qur'an a wata fassarar ka da ake yin da ake suna ne da lil qur'an wakila huwa ismun lillahi ta'ala ana nufin sunan Allah wakila jabalun Jabalun.
kuma ana da matuƙa ce kuma ka ana nufin ai wani dutse ne da ya kewaye duniya kila gairu a hada ne a wajen faɗa wasu fassarar ma daban ban da waɗannan
قال جعفر بن محمد Ja'far بن bin Muhammad ya faɗa a cikin fassarar والنجم إذا هوى menene fassarar wannan jami'i ga hawa Ja'far bin Muhammad Sari ya faɗa إنه محمد ai صلى الله ana nufin عليه وسلم annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقال sai ya ce النجم me ake nufi da annabi ne قلب محمد ai zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ce wannan yin wawu wawu kasan ne to shi ne rantsuwa to annabi ne ake nufi malam ya ce ai zuciyar annabi ake nufi ma'ana kenan Allah ya rantsi da zuciyar annabi حواتي شرع من ألوان
hawa ai ya in shara'a ko ya fito fili min al'anwari ko da cikin haske
وقال إن قطع عن غير الله wata fassara aka ce ai in kada manzo da sallallahu ya yanki an gaira da ya bari duk wani wani Allah ba shi ba shi sai Allah kawai وقال ابن عتاب في قوله Allah تعالى da ya ya sake fassara su fada Allah madaukakin sarki والفجر wanda ya ne والليالي ashar عشر nan ma rantsuwa ce fajar wawo kasar ko ya ce alfajaru ko yau me ake nufi da alfajaru ya ce ai muhammadu sallallahu alaihi محمد صلى الله عليه وسلم ranar ke da annabi alaihi salatu wasalam لأن منه tafajjar imanu ka ga fasara ce irin ta su bayi domin ne ai abin da ake nufi ai daga wurin annabi ne dukkanin imani ga Allah ya yawa ko ne duk wanda ta rashi da imani ba annabi ne kawo mata to shi ne ma'anar mulkadar Allah ya yi rantsuwa ko da annabi alaihi salatu wasalam da ya ɗaiɗaita imani kenan wannan ne sannan ya yi bayani kake da ayoyi nan duka kamar yi da ya ba mu kasantawa da sabuwar da ya ba mu yake dama da ya kara ba mu sanin daraja a nan kuma da ya ba mu ikon ba shi ne ne gwagwada daraja da shi ne ke fita gwagwada ne da muka fahimta kuma ya samu dace kuma nan kwauta ne ne Allah ya ba mu rana wannan sai kuskure kuma da gare mu ne Allah ya gafarta mana Allah ya sanar da mu daidai dinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta'ala wa barakatuh wani yawan da ya a garuruwa daban da wasu wani yawan da duka da yawanci na daga ibra da ya ke kan da kalanci a mutuwar da hali suka shi ba a mutuwar amma mafi yawan da yawanci za ka ga duk yawa a ƙasar iraki kofa ko bata za ta yi sun ba wani da yawancin malaman da suka shahara sosai da ya yi wata ba za ta yi ta a makafa ko a madina an gudun ta a kuma a kofa ko bata ko bagada ko misira ko sha amma dai da garuruwa da ɓangarwa yanzu manufar su da annabi duk da ba ɗaya su manufar su da aka mutane bayanin da da da da yadda suke yi duk ai shi yake ba shi yake shi yake ba da abin da an fata ke da duka ba ɗaya kowa ya san abin da za a da su rubuta ba a kan annabi kuma ya yi ya karɓar da da shi Allah ta ta
Thank you. akwai bambanci sosai saboda kamar yanzu mafi yawa mu ci malami ya ruwa ne ke kawowa suna ganin kamar da haushe ne ke cewa ɗari da ke cewa kowane sun zuwa yi kuka gidan ne za ka ga yawanci yana yawan kawo maganganu da alaɗin yana da ya yi sarkan da ta hanyar cutar sai da zai kewaye ke ya kawo ko da ɗaya da cikin wannan saboda ɗan uwansa ne su ba yau kawo su da kuma su abin da yake faruwa a gare su su wani abin da suke fara a bakin matsayin kowa da abin da gare su ai inda shi suna ne to gaskiya ba za ta iya kara ba sa ta yi kuma ba sa ta tarke kara a yabe su ko a ce kara wanda za ta yi wata faɗa ya ce wata saboda shi shi su ne Allah kawai ke da na saboda nisa da kusanci na annabi da ya to shi a wurinsa ka yi masa wannan ko hasana da aura da ke zai kira shi mu'arar ne hasana da aura da ke mu ibu aka yi biyu sai za a mun yi abu ta ke yi aka yi biyu Allah ya ba mu lada sai aka tashi ya ba mu sai ka tsara mana lada amma su suna ganin in suka yi abu Allah aka yabe su in suka yi daɗi ba yi ya rushe kamar dai malamin da ke kuma dai ma da aikin ya rushe shi sa ba za su taɓa yi ta ba in ka yi kokarin da mutu yin wannan ba ya ta amma sai su koyi ka kuma su koyi mutum ko kuma su koyi kansu inda kake ganin su koyi da ke wani sai su daina ba saboda su wannan ne da ba a za su a ba sai ya fi mutane Allah ta ta da alhaji
Aka tuna wani nan boda nan ta kuka da rawa. Na? Na? Wani ran ɗaya. Ɗaya ko? Karatu ne mai karfi amma duk da ake wani ran ɗaya sai mu tsaya a matsayin mu na mutane. Dukan mu mutane ne. Mu yi sami tartibi ba, mu yi sami tartibi ba. Mu kai matsayin da ce zancen wani shi ne daidai ba, ko zancen wani ya fi inganta. Yau, kawai mu tsaya a tsakani in an zo mu ce wani ya ce za a gane wani ya ce ba za a gane. ba za ila wuce a wurin wani idan nan da ya yi rikayen rukun ke tambaya su zai tambaya mun rike kaya mukai ဒီအရင်ကတည်းက